tun jiya cewa insha Allah yau akwai gagarumar babban muhadara da aka shirya tare da manya-manyan malamanmu na ƙasa a wannan babban masallaci mai ɗimbin tarihi masallaci da ake gudanar da muhadurori da karantarwa a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ƙarƙashin fahimta ta magabata ga shi Allah da ƙaddarawarsa ya nuna muna wannan lokaci muna tare da a ɓangaren haguna akwai a shek ko yanci a daktar faisal abu wanda shi ne zai muna muhadara ta farko kuma tare da ulwani akan al-ikhlasu fil ibada malami na biyu insha Allah shi dake hannun bangaren dama na al-ma'ruf la ya'ruf in a Sheikh Muftar Zanzar ko take ta insha Allah duka di yan uwa amina arziki ga su dai an samu halartuwa insha Allah ba ta tsawaita ba ashek malam faisal zai gabatar mana da wannan muhadara yanzu allah ya ba mu ikon saurare ko mu aiki da abin da malam zai karantar da mu saboda ka yawa musulmi a yi kokari a halarto domin sauran magana allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alhaji tukur masjidin tauhid a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya daidai da tara ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ya dace ma ashirin da takwas ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shidda idan ta inganta domin tunatar da junanmu bayan wato wannan wata mai albarka wata ramadan da aka tsara wannan muhadara ta zamanto goron sallah a kanta na buɗe karatuttuka ko kuma ci gaba da karatuttukan da suka gasa saba gudana a wannan masallaci da wasu wato majalis fatanmu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadunmu ga baki daya ayyukan da muka aikata tun cikin tun wajen ramadan kafin ramadan da kuma cikin watan wannan ramadan da ya gabata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana ibadun nan gabaki daya malam ya gabatar wanda almajirinsu ne ya yi kai matuƙa da zurfafawa a yadan yin bayani amma dai ƙaramin almajiri ne kamar yadda kuka sani kuma abu ne wanda yake haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana muhadara da za a gabatar a cikin 'yan mintuna wanda ba su wuce ba minti talatin ko ashirin da biyar ganin muna tare da Sheikh Al-Allama Sheikh Malam Muhtar Yusuf zai ci gaba da ba da karatu kamar huda ce zambi da mun sani dama in shugaban kasa zai zo waje dole akwai wanda ake turawa su share waje kafin ya zama to ya zo to haka ne Allah subhanahu wataala ya karba mana unwanin muhadara shine al-ikhlasu bil ibada wato kayi ibadarka ka tace ibadarka danwa dan Allah subhanahu wataala kayi ibadarka yin ibada dan Allah ba dan wani ba idan muka zo ana magana kullum akan abin da ya shafi ikhlasi ikhlasi ikhlasi menene ikhlasi idan kuma aka ce cikin ibada ikhlasi a cikin ibada to wani gimshiki ne wani rukuni ne wani tushe ne wani wato foundation ne wanda idan ka kuskure ya zamanto bai gini ba ka kuskure ya zamanto baka yi shi ba baka daidaita shi ba to wallahi za ka yi asara asara wadda ta ce mai girma asara wadda take kamar wannan abun baka aikata shi ba ikhlasi shine zamanto a same ka dukkan abubuwan da za ka aikata na ibada ka fuskanci ka nufaci ubangiji subhanahu wata'ala ne kadai babu wata riya a ciki babu wata jiyarwa a ciki babu neman wato mutane su zamanto sun yabe ka akan wannan aiki wanda abu ne wanda yake da hadari abu ne wanda babu wata rai babu wani mutum musulmi mai imani face yana buƙatar wannan fiye da buƙatar da yake na abincin shi da abin sha shine mine shine yi dan Allah ibadar da nake yi in yi ta dan Allah yin wannan dan Allah shine tushe na Allah ya karba shine tushe mai girma wanda ba ta yadda za a yi ibadar ta zamanto ta ginu face sai ta samu wannan ba zan mu bar shi ba mu ce ikhlasi kaɗai duk da maudu'in mu yana da alaƙa da ikhlasi kaɗai amma akwai abu guda wanda tare suke dole shine mutaba al-ikhlas wal mutaba kayi shi dan Allah kayi shi akan karantarwa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ababe guda biyu idan ba su haɗu ba ba ta yanda za a yi ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓa ma ibada Fudayl bin Iyad yana gayi mana game da abin da ya shafi aiki na ibada wanne ne ubangiji subhanahu wata'ala zai karba yake cewa al'amal idan ya kasance aiki ya kasance khalisan walam yakun sawaban ya kasance kayi shi tatacce dan Allah amma baka yi shi ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan yuqbal Allah bai karba haka yace al'amal idan ya zamanto kuma sawaban ka yi shi akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka yi shi ba dan Allah wanda shine mawdu'in mu yace Allah bai karba yaushe ne Allah zai karban ma aiki shine hatta ya kuna khalisan sawaba har sai wannan aikin ya kasance ka yi shi dan Allah kuma ka yi shi akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ibada duk matukar girman ibada da zaka aikata kai a ce tun da aka aike ka kana aikata ayyuka na ibada ka yi infaki ka iyauta wato bayi ka je ka bi dukkan wani aiki na alkhairi wallahi matukar baka samu wannan tushe na ikhlasi Allah bai karba shine ka yi shi dan Allah to wannan shine mawdu'in muhadara idan muka ce zan mu huda ganin lokacin kaɗan ne lokaci ba zai ishe mu ba dole zan mu dan ɗauko wasu abubuwa wanda da ikon Allah za mu yi fatan cewa mun samu wani abu wanda zan mu cimma a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu yake cewa wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din kadai ubangiji ya umurce mu ba a umurce mu ba face sai dan mu bautawa Allah mukhlisina lahu din muna tace wannan ibada da za mu yi ga Allah ba za mu haɗa kowa ba za mu haɗa ta da wani ba za mu yi ta ne don wa za mu yi ta ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai a wannan lokacin ne ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓa mana shi sa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi wanda yake kowa ya iya shi innamal a'malu bin niyyat kadai manzo Allah yake cewa kusan da cewa ayyuka suna inganta ne da niyyar da mutum yi wa inna ma li kulli mri'in ma nawa na daga kowane mutum sakamakon da zai samu shine abin da ya niyya da yawa daga cikin ayyuka zaka aikata aiki mai girma a wajen mutane a ce wani ya aikata kaza babban lamari amma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya koma haba'an mansura ya koma kura abin shekewa ka aikata aikin gashi nan mutane sun nuna cewa wannan aiki ne aiki wanda yake da kirki aiki ne kai mai kima hidima ce ka kawo ma musulunci kokari ne kai taimakawa ne kai amma a wajen Allah abin ya zamanto kura abin shekewa miye matsala shine ka bar ikhlas baka yi shi ba dan Allah subhanahu wataala to al'amari aiki da zaka aikata ba tare da ikhlasi ba ba za ka samu balada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shi sa malamai suka ce yana daga cikin ayyuka wanda mutum zai aikata ba tare da ikhlasi ba a wuri babu wanda ya sanya cece niyyar shi nan muna cikin masallaci mun zo karatu ga baki da wani ya zo ya saurari karatu wani ya zo ya gabatar da karatu wani ya zo don mi don wani abu daban babu wanda ya san waye ya zo don Allah shin da na zo in ba da karatu na zo ne in yi don Allah shin kai da ka zo sauraron karatu ka zo ne ka saurara don Allah shi sa malamai suka ce yana daga cikin wasu abubuwa guda biyar wanda malamai suka ambata cewa wannan shirka ne ga Allah hudu daga cikin malamai sun yi ittifaki cewa wanda ya mutu yana kansu Allah baya gafarta mishi kuma idan ya mutu in ya mutu akan wannan wutar jahannama ce makomar shi ba ta yadda za a in ka ce baka gan shi ba a jahannama kawai hayaki ne ka jira zaka gan shi na biyar in shine malamai suka yi sabani shin Allah zai gafarta mishi ko ba zai gafarta mishi ba wane ne shine wanda ya aiki ba dan Allah na zo na aikata ibada na yi ta ba dan Allah na yi riya shin wannan abin da na yi Allah subhanahu wataala wai zai gafarta mini ko kuma ba zai gafarta ba riya mai ce shirka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cikin ashirkul asghar ita ce arriya to wai wannan abin da kai babu wanda zai zo babu wani mala'ika wanda ya san cewa ba dan Allah kai ba babu wani annabi wanda ya san cewa ba dan Allah kai ba shedan ma bai san ba cewa ba dan Allah kai ba daga kai sai ubangiji subhanahu wataala Allah kadai ya sani to aka je gobe ranar tashin alkiyama kai kayi abin ba dan Allah ba ba wanda ya sani mutane suna ganin cewa kamar dan Allah ne kai Allah kuma ya bayyana cewa ba dan shi ne shin ya gafarta ma a gobe kiyama ko ba zai gafarta ma shi ne malamai suka yi sabani amma sun yi ittifakin cewa yin abu dan ba dan Allah ba ya yi zina hadari ya yi shan giya hadari ya yi kashe rai hadari ya yi dukkan wani babban laifi haɗari ka yi abu wanda yake ba don Allah ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana daga cikin mutane uku wanda da su ne za a fara buɗe azaba suna cikin farko wanda za a sa cikin wutar jahannama daga cikin mazala sallallahu alaihi wasallam da ya zano mana dukkan su aikin da suka yi yana nuna ba don Allah mutumin da ya zo ya yi yaƙi don a daga kalmar la ilaha illallah amma ya yi mene ya yi ba don Allah ba mutum mai dukiya ya ciyar da dukiyar shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi ne ba don Allah ba mutum mai karatu ya karantar da mutane ya karantar da alkur'ani ya yi kaza ya yi kaza ya yi danni ya yi ba don Allah ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin wanda za a fara ba azaba a gobara na tashin alkiyama wannan yake nuna maka hadarin ka zamanto ka yi aiki ba don Allah subhanahu wata'ala ibn al-qayyim yake cewa aikin da zaka yi ba dan Allah ba kamar kai ne zaka yi bulaguro mai bulaguro me yake bukata guziri kana bukatar guziri sai ka je jikkakka saka yanka ba ne yanka ka je ka cika shi da rere ka kama hanya ka tafi bulaguro shin wannan abun ya ma amfani ka gani bari ma wahala ce ka dauko ma kanka za ka yi bulaguro ka dauko kasa ita ce guzirinka to ko ina ba akwai kasa ba to haka dukkan mutumin da ya yi aiki ba tare da ikhlasi ba ko yi a kan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe abu ne wanda yake da wato haɗari ala kulli hal ya uwa yin dan Allah shine asasi shine tushen dukkan wata ibada da mutum zai zo ya gima idan kai abu dan Allah yana daga cikin abubuwan da za mu tsururuta abubuwan da za ka samu shi ne na farko Allah zai karɓa ma wannan aiki Allah zai karɓa ma wannan ibada ka tambayi kanka in tambayi kaina nan kusa ga ramadan ya wuce Allah ya karɓa mana sallar da muka yi gabaki daya Allah ya karɓa azumin da muka yi Allah ya karɓa sadakar da na yi Allah ya karɓa kiyamun laili da na yi Allah ya karɓa ko kuma tun a cikin ramadan in kana aikata wasu abu wanda yake nuna maka cewa wannan abin da kai ba dan Allah ba da yawa daga cikin mutane cikin ramadan zaka gani a zo ana hira zaka ji wani yana ta a kai kai da masallaci kiyamul layl ma aka zo a san baya kake ni tun a fara a gaba niki wa kake gani ba azumin ramadan da aka yi goma ta karshe ta zo ka ce a kai sai da kai itikafi a goma ta karshe baka huto ba ma ka san itikafi akwai wanda goma ta karshen ma ka sa sunna itikafi in zaka huto ka huto har zuwa idi daga idi ka yi ka dawo gida wani shi kuma zaka ga daddare zai huto ya je gida ya shirya ya sa kayan sallah ya tayi idi to wani zai ce a shi sai da ma aka yi gama da baki ɗaya ya huto wa kake gayi ma Allah ya karba to haka ka tambayi kanka dukkan ibadar da kake aikatawa shin wai ubangiji subhanahu wataala ya karba ka duba ka ga halin magabata yadda idan suka aikata ibada famar da suke cewa Allah subhanahu wataala ya karba musu wannan ibada Allah ya karba musu wannan ibadar da suke daga cikin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa da za su sani cewa Allah ya karba musu daidai da sallah guda daya wallahi ya hiye musu abin da yake duniya da abin da yake cikin sallar da nayi da kai Allah ya karba mana ko bai karba mana ba to dole ka ringa tunano shi yasa malamai suka ce babu abin da muka hi bukata a kullum fiye da yin wannan ikhlasi mu ringa jaddada niyyar mu mu ringa tunanarwa wai aikin da nake yi ina yi ne dan Allah ko ban yi to kaga abin da zaka tsururuta idan ka idan Allah shine Allah zai karba saboda Allah baya karban abin da ka hada shi da wani maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya zo wajen shi ya ce ya rasulallah mutum ne ya je ya yi jihadi ya ta yi yaƙi don neman lada da kuma neman mutane su yabe shi zalla amsar da ya ba shi cewa fa wanda ya dan Allah shine Allah yake karba duk lokacin da ka aikata aiki ka ɗarsa ka yi wannan aikin ne dan Allah kuma dan wani to wani subhanahu wata'ala zai bar ma wancan yin Allah ya ce ana agna shuraka'i an shirk ni na wadatu da wani ya zo ya haɗa ni da wani akan aiki dukkan mutumin da ya haɗa ni akan wani aiki Allah ya ce to zan bar shi da shi da wancan ya je ba shi lada Allah ya ce shi ya wadata Allah subhanahu amin ya rabbal alamin Allah subhanahu wata'ala abin da yake so shine ka tace abu ka kai mishi idan kuma ka tace abu ka kai mishi shi kuma zai karba yana daga cikin abin da zaka tsururu da na yi dan Allah shine abin da ya shafi karbar adda zaka ga duk lokacin da kai adda Allah yana karba dalilin mi dalilin kai komun ka kana yi ne dan shi duk lokacin da zaman to kai adda to Allah subhanahu wataala kai tsaye zata yi za ta bude kohohin sama ta je wajen ubangiji subhanahu wataala ubangiji kuma ya karba maka amma idan ya kasance kai ba dan shi ba to ko ina ba za ta tayi ba shi yasa kullum yana daga cikin malamai abinda suke gai mana na labar ladabi na karɓar addu'a shine ka rinka halarto da zuciyarka direct zuciyarka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yanzu ramadan da aka zo aka yi ta wusallolin mudiri ka san wani shi daga wutirin nan ta ramadan sai wata ramadan din ta zo kuma a wutirin ma an zo shi ya fi gane ma a wajen adda ko ni ya bar shi raka akan farko da biyu tafi amma ta adda akan ta bar shi kaga ana amin amin amin da tunaka zai cije shi ya san da ya cije shi to ina zuciyarka ina tunaninka tunaninka ma ba wajen amin in ba yake kuma zaka gani wallahi ya ɗan uwa ramadan muna yin asara da yawa addu'a a cikin ramadan da za ka yi ba wai sai ta wutiri ba dukkan lokacin ka tana yin addu'a ko ba sai ramadan kadai ba yanzu bayan ramadan ka saba da qiyamul layl kwanaki da muka yi karatu muka ce ramadan kamar aikin soyi ne ka je an maka formation an yi an yi formanka to ya kamata in aka fito ramadan ka ci gaba ba ya zama to ba ka zauna ka tsaya a'a qiyamul layl nan ka cigaba da yin ta ka tashi wuturin nan ka cigaba da addu'a matukar ka yi dan Allah Allah subhanahu wataala zai karba maka wani subhanahu wataala zai karba ma addu'a ka yana daga cikin abubuwan da zan mu samu idan mun yi abu dan Allah shine gafarar ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yana gafarta mana yaushe zai gafarta maka duk lokacin da ikhlasinka yinka dan Allah ya zamanto ya gamu da irin wato yanda kake neman gafarar ubangiji subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala zai gafarta maka yana daga cikin ababen da zamu tsururuta na ikhlasi shine kubuta daga abin da ya shafi makircin shedani kubuta daga abin da ya shafi makircin shedani shedani bai iya cutar da wanda yake da ikhlasi lokacin da shedan aka yi maganganu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shedan yazo yayi rishin kunya shi saboda rishin kunya ce gaban ubangiji akan yana ara'aitan ara'aitaka hadal ladhi karramta kana jin damirin ma da yake idlaki gaba ɗaya yayi alƙawarin zai yi zai hallaka al'umma ta annabiyan annabi adam amma sai yace sai suwa illa ibadaka minhum al-mukhlasin wanda suke masu tatacciyar ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ashe yin ka dan Allah shedan ma ka gagare shi to kuma duk lokacin da baka yi ba dan Allah sai zaman to shedan kai a cikin bonus ne ma zai ringa tsaya da kai ba irin wanda sai ya dauko mission ta musamman zuwa gare ka ba a cikin wanda an rakiya ne za su tai shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mutum yayi matukar kokari shine duk lokacin da zaka yi abu kai matukar kokari ka yi shi dan Allah subhanahu wa ta'ala haka yana daga cikin abin da yake dan zakka zaman to ka samu Allah subhanahu wa ta'ala zai daga darajarka daga darajarka dukkan aikin da zaka aikata matukar wannan aiki ka yi shi dan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai daga darajarka ko mun kankanin abin da kai wato inda dan Allah ne Allah subhanahu wata'ala ba yana duba jiyawa ba yana duba kalite yana duba shin kayi shi dan Allah ne ko ko a'a kayi shi dan wani ne ya gani to matukar kuma kayi dan Allah Allah zai karba ya tattala maka kuma ya daga darajarka yana daga cikin abin da mutum zai samu idan yayi ikhlasi shine wannan ikhlasin naka zai kare ka daga bauta ma wani Allah saboda ka san cewa lalle abin da ya dace in yi abin da ya dace ko kuma wanda ya dace in bautawa shine Allah wannan abin da nake nufata da da ubangiji subhanahu wataala ba za ka nufaci wani da shi ba ai ya zama to ka je ka kuskure ka je ka bauta ba wani Allah subhanahu wataala ya kare yana daga cikin abin da za a samu idan ana yin yin abu dan Allah shine taimakon ubangiji subhanahu wataala da sai ma wanda yake kira zuwa ga Allah da sai ma wanda yake dalibin ilimi taimakon Allah subhanahu wataala za ka same shi dukkan wasu al'umma yanzu al'umma da ake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala musulmi da za a zo wannan majmu'a da muke tare muke haduwa muke tattaunawa muke kira zuwa ga Allah a ce kowa da ikhlasi yake kowa yana yi ne dan Allah to wannan Allah zai mana tawfiki mu samu nasara amma tanke an samu wanda minkum man yuhibbu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to wannan dole za a samu matsala ka duba ka gani ingin kissoshi na annabawa lokacin namu takaitacce ne sama sama zammi annabi musa da ke annabi ne kuma allah yake nufi da da'awar shi lokacin da aka yi kiran shi aka aika shi zuwa wajen fir'auna waye ne ma a tsaye da shi dan uwan shaharu ya ce ma kai huwa afsahu minni lisan kai yanzu kai mai kira ka taba zauwa an kira ka kaje ka yi karatu kan wani maudu'i ka ce a'a malam wani ya kamata saboda wajen fannin nan ya fi dacewa illa man rahimallah za ka gani duk wanda aka kira shi zai shi wanda aka yi kaza shi zai ko kuma an zo an gabatar da kai wani yi kaza ga wani wanda ya dace a ce shi ne ya yi kaza ka gabatar da shi saboda shi zai ba da wato abin da ya shafi abin yadda ake son shi amma za ka gani illa man rahimallah kowa so yake zaman toshi to wannan yake nuna maka akwai kusakurai da yawa wanda dole kai sai ka gyara kanka ka yi abin ka dan Allah sai Allah subhanahu wataala ya taimake ka kira da kake zuwa ga Allah idan ka yi idan Allah to wannan ubangiji subhanahu wataala zai karfafa maka haka yana daga cikin abin da zamu samu na yin abu dan Allah shine dukkan wata damuwa ubangiji subhanahu wataala zai yayi mana ita duba mu gani kisan mutane uku suka je suka shiga kogo kogo ya zo ya rihe su dutse ya gangaro ya rihe su me ya fitar da su wasu ayyuka da suka yi tawassuli da su wanda suka yi wannan aikin na Allah subhanahu wataala to dole ibada idan kana so Allah ya karban maka ka samu tsira ka samu sabati ka samu wato abin da ya shahi alkhairai shine ka yi ta kawai dan Allah subhanahu wataala to wannan yaya za ka yi ka samu hanyar ka tabbatar da aikin ka dan Allah abu na farko shine lokacin da za ka yi ka ringa halarto ubangiji subhanahu wata'ala ka ringa halarto ubangiji subhanahu wata'ala ka ringa tuna cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin ka alam ya'lam bi anna allaha yara manzo Allah can ya gani mana al ihsanu an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara wannan zai taimaka maka ka tace aikin da zaka aikata ka yi shi dan ubangiji subhanahu wata'ala amma lokacin da ka zaka aikata aiki ka zamanto kana nufatar wani da shi ba Allah ba kamar ta da ubangiji subhanahu wataala ba zai zamanto ba karfafe ko kuma kana buƙatar aiki wanda yake na duniya aiki wanda yake na mubah zaka yi shi idan ka halarto ubangiji ka samu lada maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi har sahabbai suke mamaki maza Allah ya ce wa fi budu ya hadikum sadaka can maza Allah ya ce hatta ma taj'alu fi fi imra'atik wannan kaga abu ne na wajibi ka sauki amma mene idan ka kyautata niyyarka haƙƙi ne na ubangiji da Allah ya dora maka cewa ka ciyar da iyalanka kace ka sabke wannan aiki ka kawo kana jin daɗi kana jin cewa ka sabke wani kana yin shi dan Allah to sai ka samu lada a gare shi to wannan yana daga cikin hanya ta farko wanda mutum zai samu wato idan zai idan zai aikata aiki shine ya ringa halarto ubangiji subhanahu wataala dan ya zama to wannan abin ya taimaka mishi wajen yin abin dan Allah sannan hanya ta biyu shine ɓoye aiki ɓoye aiki kada a same ka kana yawan aiki a bayyane yi a bayyane ba wani abu bane ba wanda wato ba a so amma yin ka a ɓoye zamanto ya yi na bayyana yawa saboda yi a bayyane yana iya zawa wasu wasu ya zo maka wani abu ya ringa shiga maka na riya amma yi a ɓoye yana daga cikin hanya wadda za ta taimaka maka ƙwarai ka tabbatar da wannan abin ka yi shi don Allah amma kuma yin a koyon ma ba irin wanda zai zo kuma bayan ya yi a koye ya zo ya bayyana wani ana ba da labari ya ce an ji ƙarar bindiga kaza da kaza wani abu ya washi ce a a lokacin da aka yi shi ina izini na biyu da ya ya ga yi wani yamin laile cikin dare ka duba ka rasa ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah yake ba da labari wane ne ya gani kaukab inna wanda jiya ya zamanto ya wannan ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya ganshi amma sai yace ne amma ba sallah bane dan kan wani ma ya tunanin cewa ko ya tashi ibada yace a ba ibada ba na tashi kawai da zama to wata kunama ta cije ni na tashi ina juyayi na ga wannan abu to haka abin da zaka aikata a boye kada ka zo ka bayyana ma wani wani bawan Allah yake bada labarin wani shi dan tsananin san a yabe shi ya zo yana nafila raka'a biyu sai wasu daga kudai suke bayyana irin alkhairai shi takwa ne irin yadda yake aikata alkhairi je kaza da kaza sai salam ce ce yanzu ma daga waje kaza na zo to ciwa to kaga ya abin ya huce ya huce a wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu to duk lokacin da mutum ya zamanto yana son yabo wallahi aikin shi yana lalacewa kuma abu ne wanda shi ne zan kai matuƙar ƙoƙarin gwagwarmaya da shi a rayuwa mazala sallallahu alaihi wasallama ya kai mana a hadisi ya bada misali yake cewa ma da ibani jari'ani ba ta ya fi ranin dalla an huri'awa mazala sallallahu alaihi wasallam yake ce masu haɓe ku bani labari kirkeci guda biyu suka zo suka kwana a cikin garke na wasu ƙananan dabbobi wannan kyarkecin kuma suna jin matukar yunwa kura ce tana jin yunwa su biyu suka shigo cikin garken awaki awakin nan kuma mai gadin su bena to ya za a yi ala ka ga yi na za a yi ta girki to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka yanda al'umma dan adam yake son son suna da kuma son dukiya son suna da son dukiya yanzu ka komi so kowa son suna yake kuma an yi ittifaki kudin nan kuma kowa ne ma yake wanda dama dole ne da su amma kare ya zama to ka zama to wato yi kunar ma da hukun jama'a to Allah subhanahu wataala ya kare dole aikin kada zaka yi kai matukar kokarin koye wannan aiki kada ya zama to wato kana nuna ma mutane saboda mutane ba su da lada ba su da ba su da iqab ba su ba da lada ba su badawa ba su kama laifi kenan idan kana yi ka yi shi dan Allah a koyi sai Allah subhanahu wataala ya kama maka haka yana daga cikin abin da ya zamanto mutum zai matukar kokari ya taimaka mishi wajen wato kyautata aikin shi shine mujahadatul nafs zamanto ranka sai kai ta kokowa da ita ranka sai kai ta kokowa da ita kana danne ta kana danne ta shi sa malamai suka ce wallahi ikhlasi bai zawwa da suhula sufiyar sauri yake cewa babu abin da ya mushi tsanani wajen gyarawa kamar ikhlasin shi kamar niyye shi a rayuwar shi ikhlasin shi yadda ya zama ya ba shi wahala ka ringa duba sira tarihi na magabata yadda suka yi wato abin da ya shahi mu'amala da ibadunsu duba gani irin su ibrahimun nahari wata rana ya zo yana ba da labarin wani bawan allah ya zo a garinsu an yi hori an yi ta zuwa ana ta roƙon ruwa ana ta roƙon ruwa allah bai saukar da ruwa sai wanda daga cikin bayan allah wanda ba kowa ba ne ba ma ya zo masallaci ya yi na fila raka a biyu kafin mutane su zo ya roƙi allah ya ce ya allah kaga bayan ka sun nemi a yi ruwa baka yi ba ruwa ya ubangiji ina rantsuwa da kai ka musu ruwa sai ka musu ruwa ya ce yana zaune a ɓangare guda gari ba babu hadari kawai kankace miye rijijijiji da tsawa aka zo aka yi ciki sallah asuba cikin ruwa shi ɗan bin kwam sai ya ji ya ga waye wannan da ya ce sai ya gani wani bawan Allah ne ka baka ce shushana ya hutu yana aikin shi da ya gani gidan da ya shiga bayan gari ya waye sai ya dawo ya isko shi ya ce ni ne ho mutumin ka na jiya ya ce na jiya lafiya jiya yaya ya ce ai na ga kai ne kai da aka ruwa da ya shi wannan ya tashi ya shiga gida ya ɓata rai daga lokacin da ya zo ya ɗauki kayan shi ya bar garin garin ya bari kwata-kwata saboda wani ya ga abin da ya yi tsakankanin shi da Allah har ya san alaƙa shi da ubangiji subhanahu wata'ala to ka duba ka ga muya muke ciki kai yanzu kai kake da wannan ba kowa gidanka ba ka bude malam mai ba da ruwan masha Allah ba kowa ba zaka ji kai ne sai an baro kama a television ana kai ne kai adda ji aka wannan to yanda mutane abubuwa dole sai kana yin taka tsantsan bangaren abin da ya shafi ibadarka idan ka duba irin yanda magabata maktum da yake cewa da mutum zai zamanto ya tsarkake niyyar shi kwana arba'in yana yin sallah yana yin ibada tsawon kwana arba'in nan ya tace niyyar shi dan Allah ya ce kai da sai ya ga irin wasu hikimomi yadda su ringa kukugarwa daga cikin zuciya shi suna fitarwa a bane da al'umma sai sun ga wani ya canza to da yawa in ka duba tarihin magabata za ka gani akwai labarai da yawa lokacin namu daman ɗan lokaci ne tun ɗaza an gwada mun minti biyar kuma ɗan ɗauka ne dai muka yi haka goron sallah ne allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu wata'ala ya kyautata mana niyoyin mu gabaki daya Allah ya sa dukkan aikin da zamu aikata ya sa dai shi dai shi muka yi kada ya sa mun yi wani aiki ne dan wani ko dan yaban wani ko dan wani ya yaba ko dan wani ya ce kaza ko dan wani kushewa mai kushewa ko yaban mai yabo kada ta hana ka kada ta sa kai zaman to ibadar da kake ma Allah ka kaji wani abu Allah subhanahu wata'ala ya kare mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله الشيخ مالا فيصل الله يساك